بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق نافع الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم في الله أبنجي دعك في إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاغفروه وتصفوا وتغفروه إن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم shi shakurun halimun din nan Allah Ubangiji duk abin da ka aikata na alheri zai ninninka maka shi kuma ya gode maka na yas'alullah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima mai yawan gode wa bayinsa ne in sun bi umarninsa kuma halimun mai jinkirta uqubar bayinsa ne wanda suka yi kuskure ba su tuba ba da kuma wanda suka yi kafirci ba su tuba ba Allah zai jinkirta musu yi haƙuri ya jinkirta musu amma bayan wannan jinkiri fa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura ya zalima inna akhdahu alim inna akhdahu alim shadid wato zai mugun kani idan lokacin da kami ya zo to wannan surar ta ƙare za mu shiga surar gaba ta madina mai aya goma sha biyu
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم shi Allah nan shi ne masarin duk abin da yake ɓoye wa shahadati da wanda yake bayyane duk ɗaya ne wurinsa da bayyanan ne da ɓoye ne duk a wurinsa daidai ne al'azizu mabuwayi alhakimu gwani yana cewa yana son wannan surar da ya ayyuhan nabiyu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyu za qallaktumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ubangiji yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan magana tsakanin Allah da annabi ne kadai to sai Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasul amma in magana ta hada annabi da sauran mu'minai wanda zai isar musu da aka sai a ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban manzo sallallahu alaihi wa sallam idza tallaqtumun nisaa ka gaya wa jama'ar musulmi mabiyanka idza tallaqtumun nisaa in kuka saki mata fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ku sake su daidai da iddarsu kuma ku kidaya iddar wato kar iddar ta ɓaci misalin idan mutum ya saki mace tana cikin jinin haila to sai ta rasa wani lissafi za ta yi za ta lissafa da wannan jinin ne ko ko za ta jira jinin gaba saboda haka aka hana a saki mace tana haila kamar yadda ya faru ga Abdullahi dan Umaru ya saki matarsa tana haila aka ba manzon Allah labari Umaru ya ba shi labari yace Umaru ka je ka gaya masa ya mai da ita ɗakinta sai ta gama hailan nan ta yi wanka kuma ta sake ganin wani hailan ta yi wanka to in ya ga dama ya sake ta tun bai kwana da ita ba wannan shine idda wanda aka ce ku amurci mata su yi irinta don in an sake ta cikin jini bar san wani lissafi za ta yi ba bayan kuma ta yi wanka an kwana da ita bar san wani lissafi za ta yi ba domin ana son tsakanin jini da jini filin nan yanzu ba kwanta da miji ba domin ana jin tsoron in an kwana da shi din watakila ɗa ya shiga ta zauna fiye da wata tara tana yin idda Allah kuma yana jin tausayin bayinsa sannan kuma idan an sake da bayan an kwanta da ita din ga abin da aka guda in kuma a cikin iddan a cikin jinin aka sake ta shi din ma dai dogon hailan dogon zaman aka guda saboda haka sai a sake ta bayan ta yi tsarki kuma ba a kwanta da ita ba don ta ci gaba da lissafi kaga nan za ta samu fili tsakanin jini da jini ga ƙur'u kenan idan jini ya zo mata ga jini ya zo idan fili ya zo tsakanin wannan jinin da wancan jinin fili biyu kenan jini ɗaya sannan kuma in wani jinin ya dawo fili biyu kenan jini uku to shi kenan in ta yi wanka in ta samu fili uku duk ana kiransu aqra lokacin jini ana kiransa qur'u lokacin tsakanin jini da jini ana kiransa qur'u to kowanne malamai sun zaɓi ko wanda suka zaɓa ala kulli halin dai idan an kwanta da ita ne aka sake ta to in ta ga jini ɗaya ta sake jini ganin jini na biyu ta sake ganin jini na uku to sai ta yi wanka ta halatta amma kuma idan ta yi wanka ne ba a taɓa ta ba aka sake ta, in ta ga jini ɗaya, in ta ga jini biyu, in ta ga jini uku, to nan ta halatta. Saboda haka ana tsoron garwa ɗin shi ne aka ce kar a shafe ta, a sake ta ko da ciki ko kuma babu ba taɓi tsakani a cikin lokacin da ba haila ɗin. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآتوا العدة ku kiyaye iddar kuma ku kidaya ku kiyaye don tsoron kar ku mance an sake ta ranan kaza da watan kaza lokacin ba ta haila ba ta da ciki to saboda haka sai a kidaya idan an samu jini uku shikenan lissafi ya kare to sai ta yi aure ana jin tsoron in ba kidaya ba yaushe za a san iddata ta kare yaushe za a san miji yana da halin komawa da ita domin matuƙar idda ba ta ƙare ba ko sauran kwana ɗaya ne to miji na da iko ya dawo da abarsa ba sai an ɗaura aure ba in dai shika ɗaya ne ko shika biyu to saboda haka ake kidayawa don a kiyaye wa asu idda wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kore su daga ɗakunan su idan ka saki mace ba ta kwashi yana kenan ki ta gidan ubanki a'a wannan Allah ya hana za ta zauna cikin ɗakin da ka sake ta ne ba za ta fita ba ku bar su a cikin ɗakunan su anan Allah yana ce ɗakunan su ba wai an ba su ɗakunan ne ba a ɗakunan zaman su kamar yadda mai motoci ne in ya kira direba ya ce masa ina motar ka motar ka ce a motar da yake tukawa aka tambaye shi ina motar ka to kare ce shi kenan mai gida ya ba shi mota kenan a'a motar da yake tuka aka tambaya ba motar sa ba to buyutihinna din nan dakunan su ba an ce dakunan sun zama nasu bane a har yanzu dakunan namijin ne amma dakunan su ne suke da wannan dakin dakin kowace ta san dakin ta nan ce dakin da dakin ta kenan wala tukrijuna min buyutihinna kar ku fidda su daga dakunan su wala yakhrujna su ma ba a yarda su fita ba idan an saki mace za ta zauna a gidan da aka sake ta ne ba za ta fita ba ha ka ka kuna abu abu na bukata sai ita wanda ita kanta an hana mata ba za ta fita ba illa an yati na fahitu mubayyana ba za a kore su daga dakunan su ba su ba za su fita daga dakunan su ba sai dai in sun kawo wani mummunan abu da suka aikata wato kamar ana tuhuman tana shigo da mazaje to wannan sai a kore ta ko ku a tana zagin surkuwa tana zagin mutanen gida ai na kusa in bar ku gidan banzan ku gidan tsiyanku na kusa in bar muku gidan banzan ku gidan tsiyanku tana zage zage a gida to sai a fidda ita an ya ce fakitin bayyana wa tilka hududullah wannan hukunce hukuncen da aka aka gaya muku haddodin Allah kenan iyakokin da Allah ya ajiye kenan kada ku yarda ku ƙetare iyakan Allah wai da hududallahi duk wanda ya ƙetare iyakan da Allah ya ajiye faqad zalama nafsa waqiqa wannan mutum ya zalunci kansa dalili idan mutane sun je wuta Allah ya kiyaye wato musulmi in sun je wuta Allah ya kiyaye sai masu gadin wuta su tambaye su a'a alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzilunakum liqa'akum hadha qalu bale ya ka biyo wannan mummunan hanya ka sha faman ƙetare ƙetare ka ƙetara nan ka faɗi nan ka ƙetara nan ka faɗi nan kamun ka iso nan ka sha wahala a hanya kuma ga yanzu wuta za ka shiga shin ba tura manzanni sun je sun maka wa'azi ba ne yadda za ka biyo hanya mai kirki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hanya ce ba gargada ba kona guda ɗaya har ka je aljanna amma ka biyo hanya mummunan hanya ka ƙetare wannan ka ga wani ma a gaban ka ka ƙetare wannan ka ga wani ma hududullahi wato dokokin Allah sai an ƙetare su ake zuwa wuta amma ya ta'adda hududun layi duk wanda ya take ya ta'adda ya ƙetare haddodin Allah fa kad zalama nafsa iga ya cuci kansa la tadri la anna Allah yuridu zubara zalika amra abin da yasa aka ce a rike su a ɗakunan su kar a bari su fita baka sani ba kai abokin magana da Allah la yuridu zubara zalika amra a cikin wannan lokaci na wata biyu da rabi ko wata uku baka san abin da Allah zai zai kawo sabo ba a zuciyar matar ko a zuciyar mijin anya yanzu abin da na yin nan shi yasa aka kore ni daga gidan nan yanzu zan bar gidan nan kenan wani gidan na sani zan fada ni dai zan zan kama kafa a roƙe shi yayi hakuri a cikin zuciyar wannan kamun wani lokaci sai ga sun sake shiryawa shine la'alla Allah wa takila Allah yuhdith zai fari amran wani al'amarin da ba ku sani ba da zalika bayan wannan shika da wannan zama saboda haka ku basu amma in an sake ta uku ne ai ba sauran abin da za a sake nema tsakanin su kuma sai dai ta fita ta auri wani ya kwanta da ita ya sake ta watakila in su sake auren sake auren da Allah bar zalika amra wannan hukunci ya shafi zamanin manzon Allah mata da dama akwai wata balansariya wanda a kanta ne aka fara yin idda lokacin ba a saukar da ayar idda ba a kanta aka fara saukarwa sannan kuma da wannan abu da ya faru na matar Abdullahi bin Umar kuma da abin da zai zo a surar gaba na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya faru tsakanin su da matarsa yar Sayyidina Umar ransa ya ɓaci yace ya sake ta da ya sake ta maza maza Allah ya aiko Jibrilu ka zo ka je ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya komar da Hafsatu innaha sawwamatun qawwamatun sai na Umaru ya ta kuka yana ce shi ke nan Umaru kan ya lalace bai da koyi wurin Allah da yana da rabo wurin Allah annabi ba zai fi yasawa ya ta kuka to saboda jin tausayin Umaru da girmama Umaru mace ce mai yawan azumin ta dawwa wai bala'i na da ya samu waɗansu wanda suke kiran kansu musulmi suna zagin wannan baiwar Allah Hafsatu ba sa son ta amma su musulmi ne suna zagin sayyidina Umaru amma su musulmi ne wai suna zagin abubakar amma wai su musulmi ne suna zagin aisha amma su musulmi ne to wannan bala'i ne duk wanda wannan bala'i ya sama ya tuba ya maza maza ya tuba ya koma ga Allah yake ya tuba akan zagin abubakar da zagin umaru da zagin aisha yar abubakar da zagin hafsatu yar umaru matayen manzon Allah uwayen mu'minai mutum ko uwarsa wanda ta wani ta aife shi ta aifi jikinsa ai an ce mutum ya faɗa mata magana mai daɗi ba ya ɓata mata rai ba balle uwarka uwar addini matar manzon Allah sai kuma ka rika abin renawa sai matan manzon Allah yanzu in an saki uwarka Allah zai aiko mala'ika ya zo a yi bikonta matar darajar ta kai in an sake ta Allah da kansa zai aiko mala'ika yace yana bikonta a mai da ita yanzu uwarka in ubanta ya ubanka ya sake ta Allah zai aiko jibrilu to ka kiyaye kanka na zagin Hafsatu ka kiyaye kanka na zagin Umaru ka kiyaye kanka na zagin Abubakar ka kiyaye kanka na zagin Aisha yanzu idan ubanka ya mutu a Madina zai za a samu dama a sa cikin ɗakin Aisha din nan abun ne kusa da Umaru kusa da Abubakar to ka kiyaye kanka wajen Abubakar da wasu fi kowa a duniya in mutum ba annabi ba annan mutum bi sun fi shi duk mutumin da ba annabi ba Abubakar da Umaru sun fi shi duk mutumin da ba annabi ba Aisha da Hafsa sun fi daraja a wurin Allah don sai da Allah ya zaɓe su ya zaɓi miji ya haɗa su da shi الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما كان بنزا مزن بنزا كي أورنسو مزن بنزا ما كان بنزا كي أورنسو ما كان كركي مزن كركي كي أورنسو mazan kirki matan kirki suke aure to anan in ka gaji Hafsatu ko ko ko Aisha ka saba wannan aya kenan ka ce manzo Allah ya aure mutanen da bai kamata ya aure su ba Allah kuma ya shaida yadda yake tsarkakakke haka matan zama tsarkakakku ne ya Allah yi da zuwa da zalika amra suna فإذا بلغن أجلهن فأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
آه. قال الله يريد ذلك أمر فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا إذا sun gama iddasu idda kuma ga yadda take an faɗe ta a baƙara aka ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru iddan wata uku wata uku uku za su yi wayannan ku jini uku uku za su yi mai aihuwa tana da ciki to lokacin da ta aihu lokacin ne karewar iddata da a ce mijinta ya mutu yanzu yanzu nan kamun a tona kabari sai ta aihu to ka ta gama iddata kaba kenan in kuma mijinta jiya jiya innan Allah ya kaddara aihu rabo tsakaninsu a jiya sai ya mutu yau to sai ta yi wata tara da kwana goma nan ta aihu sannan ta gama iddata a kuma iddan ku yangi daban ne su ku yangi iddan su a waɗansu mazhabobi wato in tana ganin jini in ta ga jini uku in ta ga jini biyu ta gama in ba ta ganin jini a mazhabin malikiya wata uku za ta yi a waɗansu mazhabobi kuwa kwana za ta yi kwana arba'in da biyar wato wata ɗaya da kwana goma sha biyar a waɗansu mazhabobi a nan mutanen da suke cewa babu bauta yanzu babu bauta yanzu to sai a tambaye su me ya hana bauta zamanin manzon Allah akwai zamanin sahabbai akwai zamanin tabi'ai akwai har zamanin shi dan hudu akwai har kamun nasara yazo akwai to yanzu an sauko wani littafi ne ya zo ya shafi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya faɗi haka ana kallafa masa ya gyare gyare cikin alqur'ani kuma ya shiga gyare gyare cikin hadisi ya shiga gyare gyare cikin littafin furu'a wato duk inda alqur'ani yake hukuncin da daban hukuncin bawa daban hukuncin ya daban hukuncin baiwa daban a qur'ani don haka yake sai ka gyara waɗannan ayoyi ka yi su yadda ka faɗa din in ka shiga cikin hadisi kuma hukuncin bawa daban shine sallan juma'a ba wajibi ba kansa ba zai limancin juma'a ba da sauran abubuwa da suka shafe shi haka hukuncin sa rabin mutum wajen shaida sai ka sai ka gyara waɗannan duka sannan ka komo cikin littafin furu'a duk inda ka ga bambancin hukuncin bawa ga hukuncin ɗa ga bambancin hukuncin baiwa ga bambancin hukuncin ya to sai ka gyare gyaren wannan duka sai a tambaye ka in ji Allah ko in ji annabi ko ko wani mutum ne annabi ya aiko yin su su shafe waɗansu harkoki na addini don son zuciyar waɗansu wai don waɗansu su ji daɗi bauta dai tana nan a wurin Allah wanda suka san asalin su da bayi ne har yanzu su bayi ne a wurin Allah da hukuncin shari'ar musulunci kuma za ka musu bayi ba saboda tsoron doka Shehu Ibrahim radiyallahu anhu lokacin da Faransa suke mallakar Senegal, malamai su suke raba gado wa jama'arsu ba a kaiwa wajen kowa sai malamai, ko waɗanda mutane sun san shehunsu, to wannan shehun shi za a kira raba gado. Sai wani bawa ya mutu ya bar dukiya ya bar ‘ya'ya, sai shehu ya je sai ya kira ‘ya'yan mutumin da ya mutu. Ake shi wannan mutumin da ya mutu a tarihi me ke tsakaninku. ku. suka ce a tarihi dai shi ba mu ne to Allah zan tambaye ku ya taba amfana ku yi muku noma ya yi muku wani aiki saboda shi bawan ku ne ko gode ku ce bawan ku ne kawai ku ji daɗi shi kenan amfanin kenan ce gaskiya yanzu ba sa mana bauta saboda nasara ya hana da ku yadda ya shi kenan sai shi ya sallami ya sallami waɗannan masu cewa su bawan su ne musu din sai kira ƴaƴan ya raba musu gado anan kaga ya yi hukuncin Allah kuma ya bi dokar ƙasa yadda bai tada hankali ba domin idan mutum ya raba gado yanzu ya hana ‘ya'yan wanda ya mutu ya ce shi bawa ne asalinsa ga iyayen gijinsa na asali ga sunan su ne ya kamata su gaje shi in kai haka in ‘ya'yan mutum sun yi ƙarar ka sai a kama ka ka raba gadon ubansu ka ba wani mutum wanda ba danginsu ba ga su da rai saboda doka ya kamata musulmi ya san doka daban shari'ar musulunci daban doka ba ta isa ta danne shari'ar musulunci ba amma hukuma saboda tsoronta mutumin da yake da wuka a hannunsa yana rike da kota kai ba ka da komi to sai ka bi masa dokarsa Allah ya san la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora maka abin da fi karfin ka ba sai Allah ba da su yaqallu makharaja wa man yattaqillaha yaqallu makharaja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai masa mafita wato kowane abu ya gagara ya yi muni ya gagara to tsoron Allah ne bai shiga ba idan tsoron Allah ya shiga cikin komai to komai zai yi kyau tsoron Allah shine maganin komai damuwar duniya damuwar lahira duka tsoron Allah shine maganin su idan mutum ya damu da neman ilimi Allah yake yi tsoron Allah Allah zai bashi ilimi wattaqullaha wa yu'allimukumullah idan mutum ya ji tsoron maƙiya sai Allah ce kai kai haƙuri kai ka ji tsoron Allah kai haƙuri wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaydum shay'an idan mutum ya ji tsoron talauci sai Allah ya ce kai kai ka ji tsoron Allah Allah zai yaye maka talauci wa man yattaqillaha yaqdaru makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل الله فهو حسبه duk dai bukatan duniya da lahira duk Allah ya haɗa su madaurin su ɗaya ne shine tsoron Allah mabuɗin biyan bukata abin da kake so in ka ji tsoron Allah kana roƙonsa zai baka abin da kake tsoro in kana roƙon Allah Allah zai raba ka da shi idan ka ji tsoron Allah din abin da kake neman kana ta roƙo bai samu ba to ya samu ba nuna maka bane haka daya ko dai ya baka abin da ka roƙan dama can azal akan za a baka ne kai na roƙon Allah Allah ya karɓa gashi Allah ya tabbatar mini na biyu ka yi ka taɓa yin faɗa da Allah Allah ya dube ka kin kai din nan sai na ƙona ka ko bai gaya maka ba ka isa ba kana nan sai ka buɗe hannu wai zaka roƙe shi wani abu sai Allah ce kaga wawa ba mun riga mun faɗa da kai ba za ko mun kana roƙo na kayana ba zan baka ba amma je kana yashi wancan faɗan Na uku, wato abin da ka roƙa din ba zai amfane ka bane kayan lahira ne, ka roƙi kan don ajalahun na fa'amsi ko na marufin au fariƙo ko na maruf. Idan lokacin su ya ƙare, lokacin idda su ya ƙare, fa'amsi ko na marufin an baka dama in an shirya din kamar da ita ko ba sanin kowa ko ba sanin kowa ba sai da ba wali ba shaida ba sadaji sai ka dauki abar kai sai da Allah ki zo fada ya kare na yaje miki shikenan sai sai ta koma dakin ta dama dakin take ta koma cikin ismarta idan kuma idda ta kare to ko ka haina dama ka dawo to za a zuba ka cikin masu nema in ka ka da su ta koma in sun ka da kai ta tafi wannan kenan sai ka kafa shaida idza barin ajrun na amsiku ne ma'rufin amma fa kari in zaka mai da ita kai nufin alheri ba wai zaka mai da ita ka kwana da ita ka sake sake ta sai ta sake zaman idda ba shine ma dalilin da aka kawo dokar cewa in an sake ta sau uku baka da iko ka koma din saboda akwai masu yin haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ga matarsa sai nayi miki tsiya ba zan sake ki ba ba zan aure ki ba sai ya sake ta sannan yace ya dawo da ita ya kwana da ita sau daya sannan yace ya sake ta ko sau nawa ne ba komai sallah ta ga wannan kam at-talaqu marratani shika sau biyu ne in sabu ma'rufin auta sai bi isani daga shika biyun nan to bayan nan kam ko dai ka rike ta kikkiawar riko ko ka sayi kikkiawan sakewa ba za ka aure ta ba bayan ukun nan sai wani ya aure ta kuma yayi maka abin da ba ka so ba abin da namiji baya so kan wani ya kwanta da matarsa to kuma sai wani yayi haka din sannan ka sake samun ta an maka horo kenan eh za ga rinna ajruhunna fa amsu kunna ma'rufin ku rabu da su a cikin alheri da mutunci aw fariquhunna ma'rufin ko kuma ku rabu da su a cikin alheri da mutunci irin wanda aka sani a shari'a wa ashidu da wai adlin minkum in za ka mai da ita din ka gaba shaida ka ce mun dai sulhu da rance jiya na mai da ita shi kenan ka kafa shaida kenan ko kuma in an rabu din gaba daya ka kafa shaida kenan aw fariqu ne wa wa aqimu shahadata lillahi kuma shaida ku wanda aka kawo ku shaidan nan to ku ba da shaidan nan saboda Allah kar ku bi son zuciya dama Allah ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw ilwalidayni wa aqrabin in yakun ghaniyan fa faqiran fallahu waliyyu bihima lallai ana kiran kowane mumini ya tabbatar da shaida saboda Allah shaidan nan ko da za ta cuce shi ne in ya faɗa shi za a yi hukunci to ya faɗa ne a yi masa hukunci a duniya ya fi masa sauki ko babansa ko uwarsa ko ƴan uwansa ko waɗansu dangi dai dole ya faɗi shaidan nan yadda take ko za ta cuce su haka kuma ko da mutum mai kuɗi ne kana jin tsoro in ka faɗi wannan shaidan an kama shi zai ce kai ne sababin kama shi ka faɗa dai ba ruwanka ko ko mai sarauta ne ka faɗa dai ba ruwanka ko wanda kake jin tausayinsa ne ki ga ya zuwa ga yadda yake idan na faɗa ya zai zama iyalan za su garabaita ba ruwanka Allah arhamur rahimin Allah ya fi ka tausayi ka faɗa ne farda wa lihima wa qimu shahadillah zalikum waɗannan hukunce hukunce da na faɗa muku tun daga farkon sura kawo nan in ji Allah yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yin wa'azi wa mu'minai ne masu imani wanda suka yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ranar lahira su ake wa'azi domin su ne wa'azi yake musu amfani wa man yattaqillaha yaqallu makhraja duk wanda yaji tsoron Allah dama surar da muka fito tana ba mu umarni fattaqullaha masalatu fattaqullaha masalatu fattaqullaha duk wanda yaji wannan umarni ku ji tsoron Allah ina in yaji tsoron Allah ya kallahu makarajan Allah zai maka mafita duk abin da ya dame ka in ka tsoron Allah to Allah zai maka mafita wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa yarzuqu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.
wannan aya wani daga cikin sahabbai kafirai suka kama ɗansa suka gudu da shi suka gudu da shi damuwa ta same shi damuwa ta same shi zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu daga abin da ya same ni ban san inda ɗan yake ba yanzu shi kenan annabi ce ka je ka ji tsoron Allah ka dogara da Allah Allah zai maka huta in ka ji tsoron Allah ka dogara da Allah kare da kanta la hawla wala quwwata illa billahi al-azim da kai da uwar yaro duk kun kai ta la haula wala quwwata illa billahi azim ku ji tsoron Allah ku dogara da Allah yaje ya ga matarsa sai masu ce ma da la ai annabi ya ba mu magani mu dinga jin tsoron Allah kuma ku kai la haula wala quwwata illa billahi al-azim la haula wala quwwata illa billahi al-azim suna yin haka suna yin haka kazan sai ran nan su kuma ya je ya ga manzon Allah ya ce da haka Allah yake yi da wun duk wanda ji tsoron Allah Allah zai yaye masa damuwarsa kuma zai biya masa bukata in ya dogara da Allah dogara da Allah ba wai tawakuli ba tawakkuli tawakkuli mutum ya rungume hannunsa ya zauna ce na dogara da Allah ha in kowa ya dogara da Allah kamar ka wa zai mana noma mu ci wa zai mana kira wa zai mana gini wa zai mana ayyukan rayuwa kai aikin din ka dogara da Allah ba ka rungume hannu ka ce ka dogara da Allah Allah zai baka abinci a zai baka amma ai ya ce wakta mu ku nema in kowa duk mutumin da kake ganin su ke yawo a duniya an ɗora masa ciyar da mutum bakwai inda yana da lafiya yana da ƙarfi yana garin su an ɗora masa ciyar da mutum bakwai na farko an ɗora masa ciyar da kansa kuma ya ciyar da yara waɗanda suka zo duniya ba su isa su nema kansu abinci ba ya fara da nasa sannan na danginsa an ɗora masa ciyar da tsofaffi wanda karfinsu ya ƙare ba sa iya nema wa kansu komi duniya ta sallame su lahira ba ta aiko a ɗauka ba. Kuma an ɗora maka ciyar da wani miskini wanda ya zo abin tausayi. An ɗora maka ciyar da baƙo wanda ba shi da komai. An ɗora maka ciyar da wani mutum wanda bala'i ya same shi ko goba ya zama mai abu ne amma duk abinsa ya ƙone ko ruwa ya ɗauke masa kaya ko menene ne shi ma a ciyar da shi saboda haka in mutum mai ƙarfi ne da lafiya shi ma ya jefa kansa cikin waɗannan ai ya yi laifi saboda haka ba a barin mutum mai ƙarfi ƙato ya yi bara saboda haka ne ba a barin mutum ƙato mai ƙarfi ya yi bara wani mutum mai ƙarfi ya zo wajen malami yace malami ya yi masa addu'a ya samu arziki talauci ya dame shi yace ni ko zan maka addu'a raba ka da zauki daga nan zuwa shekara uku amma dole sai ka bi umurnin da na ba duka yace ai ko duk umurnin da ka bani in dai zan zama mai arziki zan rabu da wannan talauci ko menene zan iya yi ceto ka je ka samo mini gatari ka samo mini magirbi ka samo mini fatanya ka samo mini laulau za ka yi arziki daga nan zuwa shekara uku amma kada ka yarda ka za ta ganka a gida kafe ta tun kaji ba kafe ta tun kaji ba bude su ba kar ka dawo sai an rufe su in ka za ta ganka a gida aiki na ya ɓaci shikenan sai ya ce ka ga gatarin nan ka je kai ta saran itace wanda gani mai kakke ka mai da shi tsaro wanda gani mai gufa ka mai da shi gufa kai ta sahara kana tara mini kai ta sahara kana tara mini kar ka dawo sai an rufe kaji kar kuma ka tafi tun ba sai tun ba bude kaji ba za ka tafi shi gane yayi ta yin haka yayi ta yin haka yace to ga gatari kai ta wannan yayi ta yi yayi ta yi har damana ta bade sai ce to ka ta wannan itacen da ka tara mini ina so kuma ka je ka shuka wurin da ka sahara nan ka mai da shi gona kai ta noma ya yi ta noma, ya yi ta noma, ya yi ta noma, Malam ya sayar da wannan itacen duka ya ajiye masa kuɗi. Ya yi ta noma, ya yi ta noma, ya tara abinci, kaka ta yi, Malam ya ce, to ɗauki lauje, kai ta yankan gamba, wato ciyawar da ake zana da ita, ake rumbu da ita. Kai ta yanka, kai ta yanka kana yin zanaku, ya yi ta yi, ya yi ta yi. Sannan in ciyawar zana ta ƙare, kai ta yankan ciyawan jinka, har wani wani ya dawo. Sannan da ciyawa ta ƙare, kai ta sarar itace kamar na bara. haka ne suka yi har shekara uku malam sai da waɗannan kaya duka ya masa dabbobi da kayan shekara uku suka cike ke dawo ai dama talauci taimakon sa ake yi da kashe zuciya kaga ƙato ya kashe zuciya wai yana bi a taimake shi a taimake shi ga abin yi ka samu kuɗi ka taimaki kanka ka taimaki ƙasa to musulunci baya son mutum mai faɗuwa akan jama'a a'a kai ma ka nema Allah ne ka nema wata mun fadlillahi wai ta kila ƙyar makarantar ومن يتوكل الله فهو حسبه duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa inna Allah balighu amrahu ubangiji mai isar da umurninsa ne qad jara Allah kulli shay'in qadra kowane abu Allah ya yi masa iyaka ya yi masa ya gwargwada shi har kullum ya makandar takdira
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ina masu da dalilin to kai dalilin tijaniya Allah yana so yana son mai yi yana son ayi domin ya ce inna la yuhibbu tawwabina wa kullu la kathiran la'allakum tuflihuna wa kullu min rabbika bukratan wa asila amma ke ba dole ba faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama da wannan hanya har zuwa ga Allah saboda haka in ka shiga kasa kanka kana jin shar'in da zan ga matarka to in ka sa kanka ka shiga to ta zama dole kenan saboda wal yufu nuzurahum dole ka riƙe ta har zuwa mutuwa ba za ka haɗa ta kuma da wata ɗariƙa ba ɗari kuma ne ɗari uku ne da goma sha uku to ba hadisi tijjani da kowace ko ba a zuwa ziyaran wasu waliyai saboda suke cikin ɗariƙa dukkan waliyai Allah muna ba su girma muna son su amma ba za mu ziyarce su ba don ko gidan babban mutum ka sauka ba zai yarda kai bara ba balle gidan shehu tijjani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a ina akwai ƴan uwa kuma ba a shan taba ko za a ƙara tsoron Allah don saboda sharuɗin da ba faɗa maka ba su samu shiga kana ji ko to shi kenan in kun yarda kai na baka ɗaya ga shehu tijani kai kuma na ba mata ka ɗaya ga shehu tijani ka je ka koya mata kai kuma ka je ka koya maka ومن يتق الله جل من ومن يتق الله جل مخرجا ويرزقه من ومن يتوكل له ان الله بارك من قد جعل لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ركبتم فعدتهن idan an saki mace da aka ce idda za ta yi idda din nan ya idda take an gaya mana cikin surar bakara idda mata masu ganin jini wallahi isna min wallahi isna min al-mahid min nisaikum matan da suke suka wuce yin haila daga cikin matan musulmi matan ku da ƴan matan da ba su isa yin haila ba hukuncin iddarsu salasu tashurin wato wata uku za su yi mata sukan jinin su yakan yanke ba tare da shayarwa ba ba tare da komai sai da ta tsaya to an yi riba kenan to nan sai ta zauna wata tara idan bata ga jini ba to sai ta ƙara wata uku ta shiga hukuncin masu idda da wata uku uku kenan salatu ashhur fa idda salatu ashhur wallahi lam yahdin haka ko wanda ba sa haila ƙananan yara ko ko marar lafiya wanda ba ta yin hailan dama ko ko haka Allah ya yi ta ba ta haila ita ma dai wata uku ne quratu lahmari ajaluhunna an yadana hamlahun amma mata masu ciki in an sake su da ciki ko mijinsu ya mutu ya bar su da ciki to wannan lokacin da suka aihu to lokacin ne karewar iddansu masu ciki kenan nan kuma da baiwa da ya duk ɗaya ne hukuncinsu ba kamar hukuncin iddan jini baiwa ta yi jini biyu ya ta yi jini uku ko baiwa wanda ba ta ganin jini ta yi wata uku ko ta yi wata ɗaya da rabi ba kamar haka bane wajen wajen ciki kan daidai suke kuma haka kuma in aka ɗaura aure wa mace ba a kwanta da ita ba nan kuma babu ba idda a kanta saboda ayar سورة العذاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم إن من عدة تعتدونها أما إذا an ɗaura aure wa wani mutum yana Amerika, aka ɗaura masa mace da wata mace a nan Najeriya yau, washe gari sai aka ji labari ya accident ya mutu a Amerika, to wannan matar da aka ɗaura mata aure ba ta gan shi ba, sun da yarda da juna ne haka, kowa hoton kowa ya gani aka ɗaura auren, to za ta yi masa takaba wata hudu da kwana goma bata ma gaishe balle su kwanta don ayar suratul azabi bata shafe hukuncin mutaffan ha ba za ta yi gado kuma za ta yi idda qulatu lahamali ajaluhunna ay yadana amrahun kuma yattaqillaha yaqallu min amri yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai mai da al'amarinsa ya zama mai sauki in dai ka ji tsoron Allah duk abu mai wuya Allah zai kawo shi da sauki gare ka
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
ذلك أمر الله أنزله إليكم نكون إيماني دا الله دا منزل الله ومن يتق الله دو وند يصورم الله أتك اللبر إذا كون إيري يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله يكفر عنه سيئاته دو وند يصورم الله Allah zai gafarta masa zunubansa ya sauwaƙe masa lamarinsa kuma ya bashi wani lada mai girma saboda jin tsoron Allah nan a ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah ma'anan jin tsoron Allah duk abin da Allah ba da umarni ka yi idan ka kasa to la yukallimu la nafsan illa wus'aha sai kai ta tuba kai ta istighfari duk abin da Allah ce ka bari ka bari in ka kasa kai ta tuba kai ta istighfari amma in an ce abin da za a biya ne dole sai ka biya tuba ba zai isa isa ba yana tare da kai yana kallon ka kaji tsoron Allah ya kaja da kullu shay'in qadra wa man yattaqi Allah kana min yusra zalika amru an zai alaikum wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra askinuhunna أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يدان حملهن فإن أردعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى فإذا كن سكيس إن أسكنوهن من حيث سكنتم سيكو زونا دسو إن كي زما kamar yadda aka hana ku fitar da su daga ɗakunan su ɗin nan karkace mata to ki koma boys kwata a inda take dai ban kore ki ba amma ki koma boys fata a inda take dai ku zauna ku zaunar da su a inda kuke zaune ai askinunna min haythu sakantum wa la tudaruhunna kada ku cutar da su litudayyiqu alayhinna kada ku matsa musu ku zauna da su lafiya lafiya lau kamar yadda Allah ya bada umarni wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su kyakkyawan zama ku zauna da su da kyakkyawan zama wa ashiruhunna bil ma'ruf ولا تضيقوهن لتضيق ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل إن كما كن سكيزو سنة da ciki fa an fi uwa yayin na ta yada na amrahunna ku za ku ci gaba da ciyar da su abinci a cikin ɗakunan nasu hatta ya bana hamlahunna har lokacin da suka aibi cikkunansu ciyarwansu da tufatarwansu duka yana kanku da wurin zamansu duka haka musamman wanda take ciki kaman wanda take da ciki kaman wannan din sai ka biya ta kuɗi ta shayar maka da yaronka ko yarinyarka za ta ka biya ta kuɗi ta shayar maka da yaronka ko yarinyarka fa idan da annakum fa atuhunna ujurahun kuma ka ba ta lada yadda kake ba ladan wata mace in za ta shayar maka da ɗanka ko ƴarka wa tamiru bainakum bi ma'rufin ku shawara da junanku da kyakkyawan abu kai kar ka tilasta ta ka ba ta yan kuɗi kaɗan ita kar ta tilasta maka ta ɗora maka abin da ya fi ƙarfinka duk kowanne daga cikinku ya ai shawara a sauwaƙe wa juna kar a tsananta wa juna wa ta miru bane kuma ma'ruf fa in ta asartum fa saturdu la ukhra in ko wannan ya ja wannan ya wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ja an rasa jituwa kowa ya tsananta wa kowa Allah ce to shikenan a dauki yaron akai wata mace a biya kuɗi ta shayar ko yarinya akai wata mace a biya kuɗi ta shayar inda abin kun tsananta wa juna kowa ya kisa wa juna fa turdu la ukhra yunfik لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد أسر يسرا to wajen shayar wannan ko uwar yaron za a ba ta kuɗi lada ta shayar ko wace mace za a bayar duk da yin yunfik zu sa'atin min sa'ati ba za a ce kuɗin zai zama daidai ba dan wanda ba shi da kuɗi ladan shayarwarsa daban, ɗan mai kuɗi ko ba sarake ladan shayarwarsa daban, liyun fi zu sa'atin min sa'ati, mutumin da yake da yarwa don dukiya ko don mulki, to ya bayar da ladan shayarwar nan irin da irin ƙarfinsa. Yufin zudan, waman ƙudurar zuku, fadin fi ma'ace wula, wanda kuma Allah ya sa masa matsi a cikin lamarinsa, ba shi da shi, to ya bayar gwagwadon abin da Allah ya bashi. la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai dora wa rai wajibin da yafi karfinta ba iyakan abin da ya bata iko abin da za ta yi kenan shine ma'anar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ku yi hakuri ku marasa abu masu talauci ku yi hakuri in ji Allah yana ce sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra bayan wannan matsi ku dogara da Allah Allah zai kawo yalwa bayan wannan matsi
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا wa'azzamnaha azaban nukura ai ba ku mance ba a cikin surar da muka fito wanda take cewa ba ku samu labari ba ne na ba'ullazina min qablikum labarin mutanen da suka riga ku sun kafircewa annabawansu an musu azaba maganar tana nan muna tuna muku in Allah da yawa min ƙaryatin wata alƙarya a taƙanan rabbiya ta taurin kai Allah yana ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ko to idan ba ku ji tsoron Allah ba kun yi taurin kai to da yawa alƙariyu ma sun yi taurin kai mun halakar da su balle mutum ɗaya ɗaya ku ji tsoron Allah in kuka yi wa Allah taurin kai to ba mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya gari ma gaba ɗaya muka ɗauka mu kifar da shi kai duniya gaba ɗaya muka kawo ruwa ya halakar da su balle mutum ɗaya ku ji tsoron Allah da yawa min ƙaryatin wata alƙarya a tat sai taurin kai an amri rabbiya ta ibin umarnin ubangijinta fa hasabna hisaban shadidan muka yi mata hisabi mai tsanani fa kullan akalna bi zambihi kowanne aka kawo da irin laifinsa wa minhum man akhadhahu sayya wa minhum man khazana bil wa minhum man qaragna fa hasabna hisaban shadidan wa azabnaha muka yi mata azaba azaban nukuran mummunan azaba saboda laifin da ta yi akwai garin da muka kibe akwai garin da muka muka muka za mala'iku suka yi ihu akwai garin da muka hada su da ruwa cinye su to balle mutum daya in ba ku ji tsoron Allah ba abin da zai faru gare ku kenan wa azabna azaban shadidan wa azabna azaban nukra فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكانت عاقبة أمرها خسرا fazaƙat wannan alƙariyar da ta yi laifi muka kama ta da muka yi mata hisabi mai tsanani muka yi mata azaba mai tsanani fazaƙat ta ɗanɗani wa ba da amriya musiban al'amarinta na saƙon Allah na rashin jin tsoron Allah fazaƙat wa ba da amriya a ta amri rabbi ha urmili fa hasabna azaban shadidan wa azabna azaban nukura fazaƙat wa ba da amriya wa kana aqibatu amriya khusra ta ɗanɗani bala'in saƙonta da yi wa Allah, Allah ya saukar mata da azaba, kuma al'amarinta ƙarshen al'amarin sai ta zama ta yi asaran rayuwa, ta yi asaran jin daɗi.
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
فهزمنا آه، فذاق بها الأمر كان عقد أمرها خسرا عبد الله لو زمن فاتقوا الله أولي الباب فاتقوا الله كجزء الله يا أولي الباب من نانا تكجزء الله كجزء الله إن متن يزور الله قابل رسامه إن من نانا تامك شيء ya ulil arbabi ya ma'abuta mai hankali ya ma'abuta hankali fattaqullaha ku ji tsoron Allah allazina amanu ulil ulil arbabi masu hankali din sune wanda suka yi imani sune masu hankali din wa amilu salihati fattaqullaha ya ulil arbabi amanu bis salihati kadanzara Allah ilaykum zikra Allah ya girmama ku ya saukar muku da alqur'ani wanda yake wa'azi ne rasulan da manzo kuma sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga alqur'ani in annabi ya tafi ga alqur'ani hannunmu Allah ya girmama ba abin da muka rasa rasulan yatlu alaikum ayatillahi gashi ina karanta muku ayoyin Allah mu bayyanatin wanda ake bayyana muku koyaushe yatlu alaikum ayatillahi mubayyanatin yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min zulumati yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati ana karanta muku ayoyi don a fitar da muminai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki a fidda su min zulumati daga dukkan kafirci da dukkan zalunci ila nuri zuwa ga annurin imani ko annurin adalci da ranzul Allah alaikum zikra rasulun yatlu alaikum ayatuna wa bayyinatin li yukhrijal ladina amanu wa salihati min zulumati ila nur wa yu'min billahi wa masali an nukaffiru an sayi'ati wa nudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar bi abadan qadadan lahu lahu rizqa duk wanda ya imani da Allah Allah zai bashi aljanna a kyakkyawan ƙarshe ya samu arzikin duniya da arzikin lahira.
Amma mai girma gwamna ya aiko mana da zaka dubu ɗari uku da hamsin Allah ya saka mana alheri.
To, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya karɓa masa. Allah ya mana gafara. Allah ya ji kanmu, Allah ya ji iyayenmu, da iyayen iyayenmu da malayenmu da malayenmu, Allah ya saka su mu da alheri. Allah ya karbi addu'o'inmu da muke yi, da waɗanda suke neman addu'o'in Allah biya bukatunsu, abin da suke so Allah ya ba su, abin da suke so Allah ya kiyaye su, albarka nan sallallahu alaihi Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu na kasar mu, Allah ya sa mu zauna lafiya, albarka nan sallallahu